إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwar mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 16 ga wata na Rabiul Awwal hijira shekarar 439 wanda ya dace da biyar ga wata na 12 shekara 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na 120 a cikin littayi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz darasi na 120 daidai insha Allah a darasi da ya gabata na 119 mun zo ƙarshen mas'alar abinda ya wajaba kan mai idda wadda aka ma saki raja'i kinan saki da miji ke da haƙƙin komai a kan shi shine bayani muna cikin bayanin abin da ya wajaba a kanta zama a cikin wannan gida wanda aka sake ta a cikin shi kuma bayani da Allah subhanahu wata'ala ya yi ga mata mummuna musulma wadda musulma mummuna wadda aka saki kattabar wannan gida nata na armi kattabar ɗakinta na armi kuma shi mijin da yake mai gidan da ya sake ta kuma shi ma Allah mai kashe kakka huddata wannan Allah subhanahu wata'ala kuma ya kashe cewa wanda ta ka wannan doka tashi da kanshi ne ya cuci kanshi shi ne azalimin kanshi kina Allah ya hana laihi ne keki huta daga an sake ki ko kuwa ya tabbata huta ba kai ka ce ta gidan ubanki mana ka kwashe kayan duk wannan laihi ne kowa yayi iya cikin ɗan ta'adda ga doka ta Allah kamar da san yayi ya tuba ga Allah wanda bai baka kai kai gaba kana kenan a wannan shine karshen bayanin mu sai to bayan mun ji me yake kan matar da aka ma saki raja'i to sai matar da aka ma saki alba'in wanda mana babu komai akan shi almutallaqatul ba'in wanda aka ma saki wanda babu komai ke namiji bai da haƙƙin maida ta a wannan saki da ya mata ya ce kenan gashi zai gama ita kuma hukuncinta ya ce almutallaka turba'in wanda aka ma saki wanda babu kome ke wanda ya aka nisantar da miji da wannan mata ya ce almutallaka tu talatan la sukuna laha wala nafqa matar da aka ma saki wanda babu kome ba ta da haƙƙin gida zama a cikin gida ko kuwa haƙin ya ciyar da ita saɓanin wanda aka ma saki wanda yake kome kai za ka ba ta ci da sha har sai ta ƙare idda imma ƙaramar idda ta watanni ko jini ko doguwar idda ta mai ciki ko doguwar idda ta sakin wanda bayan haihuwa suna in tsawon shekara biyu za shekara za a yi kai za ka ba ta ci da sha kuma a wannan ɗaki naka ba ka damar hudda ta don ka kawo wata ɗakin wannan nata ne har sai ta ƙare idda baka dama ka wata a cikin ɗakin to amma ita wanda sakin da babu kome ce ba ta da haƙƙin la sukuna laha wala nafaka ba ta da haƙƙin ku zama a gidanka ko ba ta da cesawa wannan magana ya yi ta kan wata hujja kan wani dalili sai ka ruwa da imam muslim ya roto ya ce li hadis fatimata binta qais an nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati thalathan qala laysa laha sukuna wala nafqa dan dogon hadisi ne abinda kun suke isa ya doko maka wannan kissa ta fatima bin qais ta ba labarin abinda ya tabbata hukumcin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kan wanda aka ma saki uku don ita an aiko mata cikon saki uku ne manzala ya ce mata laisa laha sukuna wala nafaka ba ta da damar haƙƙin zama a gidan miji kuma ba ta da damar haƙƙin cesuwa wani haƙƙin guda biyu ba ta da su magana kenan ya ce wa ilzamuha an ta'attata fi bait ahliha wa la yajuzu lal khuruj illa li haja kuma ya zama dole a kanta ta yi idda a gidan uwayenta gidan danginta ولا يجوز لها الخروج بات بها لتركه تاكو إنا أن تقداما إلا لحاجة شيء دبقات تهوتر تنائي هوتا kenan huta haka kawai ba tsari ba dalili shi ne kan amma da akwai huta in akwai dalili wata bukata ta hutar ta hutar tana dama ta hutar kenan kuma shi ma kamar da musa yan wa kullun dadin fiqi sunna ta magabata komai aka ce maka ya kama dalili ba kullun bai malami ma magana kullun ya ce maka haram ne ko halaka ne ba hujja komai da hujja wannan magana dai ta damar huta inda bukata ya kawo ruwaya wadda imam muslim ya roto haka imamun abu dawud haka imamun nasa'i haka ibn maja abinda yake ruwayar ya ce an jabir bin abdullah qal tullikat khalati fa'aradat an tajudda na khalaha fa zajarha rajul an takhruj فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا جابر بن عبد الله كبار اللابارن تيوا تلقت خالتي أنسكي الأبابة الأبابة دينك ما بقنا كسر شيني أنسكي الأمة ماتا الأبابة خالة يوقوا وكم وادي دنگantaka ta mace bangaren babanka wannan halata da aka saki fara da an ta jidda na khala ta so kamar lokacin kenan girba na dabinon ta ya yi lokacin kamar cirar dabino ya yi to ta je ta ciro daga cikin ɗiyan dabinon ta fazajar harjo sai wani ya mata tsawa ke ke da ke da zaki huto ke da ke cikin da zaki huto waje kan shi ne ya mata wannan tsawa kisa hadisin dogo ne dai anan to wannan da haka yau kana sai ta je wajen annabi yana yana raye ne ga wajen yanke hukunci ba wani bayan za a sha wahala ta je ta ba annabi labarin sallallahu alaihi akan ga abin da wanda ya ce mun ya ga na hoto zan garkata ya tsawace ne zaka zaka za manzala ce bala kina yi kina iya dama ki tai fa juddi na khalaki ki je ki ciro da binanki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan kina da dama in kika ciro ko ki sadaka ko ki nake alkhairi da dabinan ki kina kina dama ki ji wannan shine hujja da ake kawo ta cewa musulunci bai hana ba aikin mace abinda ya hana abinda aka haramta na cakuduwa sauran su na gamuwa ko cakuduwa amma aikin kudin da wannan a wancan zamanin a wancan akwai makatun namun yanzu a wancan zamanin zamanin aikin shine garaki da gona da wane da su ne to gashi mata suna zuwa suna daga daga har mata aka so a hana ta nabci a a bar ta ta je duk da lokaci na ba wuta amma ce ta ba ta dama ta je ta ciro da binanta a wancan zamanin he ma an wuta an yi tafiya ko an je bayan gari a ciro da bino ba ma cikin gari bane ba kuma san da bino cikin gari ko a je gara ke ta je hadda aka ba ta dama ta je ta yi aiki ta ciro kayanta wanda shine hujjar cewa baka ji musulunci ko yana aiki mace kurin gaba daya aiki mace haramu na abinda ake dibawa irin aikin da abin zai wakana shi ne kuna amma ba kuna ake mace aikin haramun da kuna kana don suna nasu hamma na mazansu an ga lokacin asama binta abubakar ita take wa mijinta zuwa ciyawar doki shi ma da abinci da ta je bayan gari ta ɗauko wata ran har ta ɗauko na ga ta ɗauko ciyawa saka da manzon Allah a hanya musulma ta ɗauko ta je ta je ta wa miji abu sai manzon Allah sai sadda taguwa ta hau ta hau bayan shi ta ce kuma ta kama ta san kishin mijinta za a labu da kina ta annabi ya kiriya sau da aka zama ta ma'aikata gida ta ce a tana tsoron wani da kishi annabi mai ka ce mara mashin da ya rubo wannan ci aisha ce to kaga kenan sukan je su yi aiki nasu ko na wani annabi kuma bai hana ba kenan ba aikin ba ne ba kaɗai a he za a diba me zai wakana a wajen aikin sai to a nan dai abinda muke nema gurin cewar ba da dama ga mai idda asali mai idda ba a san ta rika kewa yawon banza yawon yawon haka ba dalili amma inda dalili hutar tana da dama ta ji ka ganin annabi da ya ba ta dama ai ba abu da wani wajibi ma ce ai ko ta yi sadaka ko ta aikata alkhairi kaga ba na abu da wani wajibi wanda ta ba kaga ne ko ke wani ta kenan za ta mori kanta za ta amana kanta ko ta amana wani kana ba ta dama ta je ita iya wata yi sadaka da abin da ta ciro ko ta yi wani aikin alkhairi kaga ce a bar ta dama ta tafi kenan ka hana ta shine magana kenan fitar sai inda dalili sai ce al-istibra magana ta mace ta yi ita akwai idda wadda aka saki take da nan kuma istibra'i kurin mace ta yi jini a gaba wata ya zo lokacin jini ya zo a ga ta yi jini daya shaida kenan babu ciki shine istibra'i ta yi jini na samun shaidar cewa babu ciki wannan masala ta istibra a yana ake yinta ya ce idan ta haɗasa rajul milka amatin tuta haruma alai istimta'u biya hatta istabri'a in kanat hamilan bi wadal hamal wa in kanat min zawatil haid bi haida yace idan zata rajul milka amatin idan mutum ya samu sabuwar baiwa kenan mallaki sabon sa hannu akan mulkin wata ama ma'ana baiwa shi ama ko a ce amatullah ma'ana ama kamar ce kun baiwa ce kirmin amatullah kenan kamar ta abdullahi ne abdu da aka ce bawa amatul kenan shi ne bangaren mace ke dan mutum ya mallaki ma'ana ya mallaki wata baiwa wannan baiwar tuta ma'ana baiwa ce wadda mai gidanta yana kwanciya da ita shi takin ta kenan ana kwanciya kenan daman iya kwanci da kayan shi sai da baka to irin wannan baiwa idan ka mallake ta haruma da istimta biya an haramta ma duk da baiwa ka ce ka saya amma haramu ne kai kwanta da ita ka ji daɗi baka baka baka moriya mana baka mu'amala ita ta ta jin daɗi baka yi hatta istabri'a in kana ta hamilan biyodar hamal sai ka me istibra'in ta in mai ciki ce cikin a aihe cikin kenan idan ka samu baiwa da ciki ba ka damar kunci da ita duk da baiwa ka ce sai ta aihe abin da ke cikin cikinta ɗan da ciki wa in kanat min zuwatul haid bi haida in kuma mai haila ce he kaga bayan ka mallake ta sai kaga ta yi jini guda wanda cewa kenan babu ciki tare ta to kan ka iya zuwa wajenta kaga nan maganar cewa ka kenan ai maganar cewa ba ka damar kunci da ita ko da baiwa ka ce don yawa ajin wajen yaƙi misali da ko da wajen yaƙi ka same ta ko sayan ta kai in dai da ciki don kadda ana neman nasaba ne kadda ka ɗauki nasaba ta wani ka ɗauka kai ka ɗauka ai baiwa ta ta wani idan kai idan ka idan ka ɗauka wannan ɗan wannan ɗan da yake ciki in ya zama ta nan can ai ɗa ne me yake ce ɗa ne na wani ba naka bane amma in ma kuma a ce masu mace mace mace cikin maza ta yi gaman zama aka ce akuya ka ce wannan da'a ma iya na abawa iya na abawa naka tunda na baiwa ka ne amma dole dai a san menene yawa kana kai da tazo gidanka dan a san danka ne in naka ne a wajen ka ne kenan zai shiga danka ita ce baiwa ma shi ɗaya ne ɗaya ne shi ita ce baiwa shi amma in na wani sakari na jami'a ko sanace ko wani daban yana matsayin bawan shi kuma na wancan ne in a ce tun da wannan haka nan da hukumar kace ne kace ne kenan wannan haka ne tsarin in mai ciki ce ta aihu ta kwan ka kwanta da ita wa in ka dami zuwa ta in mai haila ce haila daya ta kwan ka iya zuwa wajenta wannan yanzu kenan mun ɗauki hukumcin dai kenan baiwa in akwai ta ga na za a mata aihuwa ko kenan jini guda bayan ta zo hannunka عن روافع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسك معه ولد غيره روافع بن ثابت كي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دون دي إيماني دا الله دران الآخرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر don da imani da Allah da ran lahira fala ya saki ma'ahu wala da gairi kadda ruwan shi ya shayar da dan wani shi ma'ana kai ya sadu da mace da cikin wani inda gane imani duk bai waka ce amma baka damar kusantar ta mataka da cikin wani in dai kana imani da Allah da lahira ka a same ka da haka nan kaka kwanta da wannan mata sai kenan ta ayi abin da ke cikin ta in kuma budurwa ce shi kenan ta haila guda wa ana abin sai wannan ruwaya abu dawud tirmizi haka sun zo da ita ya ce wa ana abin sa'id al-khudri kenan annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal qal fi sab'i awtas la tuta hamilun hatta tada wala ghayru hamilun hatta tahid haida wannan ya wakana shi ma ruwa ce abu dawud ya rubuto abin da ya wakana wani yaki da aka je wanda an samu bayu bayan da aka samu an raba bayu ta nan yake masa kashewa la to ta hamil atata duk wanda sama na araba araba bayu duk wanda yake da mace mai ciki ya samu baiwa mai ciki kenan kai ya kwanta da ita shine mana kai take ta sai ta aihu wanda kun ba mai ciki ba kakka kwanta da ita ba sama ko ciki ko ba ciki sai ta yi jini daya in ta yi jini daya shi kenan kenan ta zama halak gare ka وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا وهبت الوليدة التي توضع أو بيعت أو عتقت فليستبرع رحمها بحيدة ولا تستبرع العذراء wannan ruwa imam bukhari ya kawo jin talikan yace ibn abdullah ibn umar ke cewa idza uhibat alwalida allati tuta idan aka bada kyautar baiwar da ake kwanciya da ita kinan baiwa ce wadda ake kwanciya da ita aw bi'at kin an baka kyauta ne ko sai da ta akai a utqat ko yantar da ita akai ta wani hali ko a bada ta kyauta ga wani ko a saida ta ko an tada ita to duk wanda ta shiga hannun shi falyustabara rahimuha bi haida za a yi lura wannan baiwa da aka yanta ko aka saida ko aka bada za a bi bayan ta a ga ta yi jini guda zikenan ta hota daga wannan bangaren gidan ta koma wani jama'a amma dole ya yi jini sai an bata istibra'i da jini guda ta kwa tabbatar da ba ciki ta kwan kenan wancan na gaba ya san abin da yi ya ce amma wala tustabar al'adara ita al'adara budurwa kenan ita budurwa ba a mata istibra'i kurin budurwa ce ka saya baiwa ko aka raba ganima ka samu kai tsaye za ka yi mu'amala da ita ita ba maganar ba maganar istibra'i sai dai na zamani a ji a gudun sida da ake mata ma ba baiwa ba zama ta arami ma ake ba magana ba ba magana ba ba magana ba wai baiwa mata ma zan arami za ka arama kayan karaman zamani ya zo an gudun sida wannan kuma a wasu wurare suka man Najeriya abu ya zo kawai doka masu wurare ba ma budurwa zaura ba har budurwan da ya kai ayi budurwa masu shiga masu shiga ciki to to hatta balle zama magana zaura ita zaura wani ba magana tuhuma akwai wasu ɗauka abin a kenan kana tuhuma ta ce da kace yana gwada ni ka a ba magana tuhuma amma akan samu da yawa akan samu ba ɗaya biyu ba mace ce mummuna ba ta da matsala komi amma mijinta ya je ya shige shige ya ɗauko sa mata ko ko a shi ma mijin mummuni ne saliyan bawa ne amma ya aramo ta zawara mai abin ya sa mata kaga idan ba mai lalacewa shi mijin ba dan duniya bane ba haka matar kidan kaga ake a wannan mumuni ne ita ban mana ce duk ba shi bane ba iya su dauko daga can wani dan duniya daban duk da yake maganar wani yankan harce da biya ga duk ga mutum yankan sida kaga akwai aikin banza duk mai wani yankan harce wai duk da biya ka samu duk ga kamar ya masu ta ka tambaya akwai hanya daban ya samu hanya ta mu'amala kun wannan abu wani ana faɗi da yankan harce wani allura wani ba ce ba amma dai mafi yawanci saduwa ce take kata kenan to wannan ke ma shi action abu ne wanda bai saba ma shari'a ba bai saba shari'a ba dan ka ce misali sai an gwada ba mun ba mutar ko bin shari'a eh muka so ka bari ko mun ta so ta ke a fasa eh dan shayi ka ba kuma a samu dalil ana wakana alhadana yanzu zai magana ta zikirin zaman kare maganar kenan bangaren istibra'i ga dai ma'anar istibra'i ko mace ta yi jini kurin a gaba ciki wani ta misali inda ana shari'a na misali mace ta yi zina shi ma ana mata istibra'i a ga da ciki ko ba ciki inda in ba ciki shikenan a je a mata haddi na kisa in kuma da ciki ba a jini ba kenan za a bar ta haka nan kuma wannan shine ake cewa magana da malamai ke istibra'i matar da take istibra'i ko da suna kore idda don akwai masala ta kore idda ga mazinaciya akwai masalar wasu malamai suna ga cewa idda duk matar da take zina in za ta yi armi sai ta yi idda ta wata uku wannan wasu malamai daga cikin malamai zace akwai malikiya kan haka amma wasu na ga ce a'a shi a nasin qur'ani Allah subhanahu wataala cewa ulmutalaka ce cewa ulmutalaka ta musu da musu sata qur'an shi Allah ya ambaci mata da aka saki su zasu zaman jiran wata jini uku zamu ce to na kawo magana mazanaciya shi suka ce bai ambaci mazanaciya ba mai matar da aka saki daga ina aka samu idda ga mazanaciya fa'inta ta wasu malamai wasu kuma suna turewa gaskiya daga cikin suka yi in kar mana hatta a ciki akwai abubakar siddiq abubakar siddiq ya cikin wanda sai daba babu idda ga mazanaciya kudin ta turo kudin istibra'i ne kamar da koda baiwa ce baka kwance ta in ta abu kudin istibra'i amma ba ta da idda a fikin abubakar sadiq da shi da wasu cikin musabai suna kan haka cewa ba dora mata ba maganar idda shi Allah ya yi maganar idda kan matar da aka saki ba mazanaciya ba mazanaciya istibra'i da kun zata wannan abin da yake fitan abubakar sadiq mace muku ba a kaza littafi a hakan littafi na maliki haka aka wasu kawo mama wani sahabi ne sabani ne ko amma ga magana abubakar da wasu sabai waye ya ce wancan ta yi dan fahimta ita wani malami wanda bai kai abubakar sadiq ba dan kaga cewa wani abu ne na abu ne an samu kuma ya tabbata bai san haka naga cikin safiƙi suna na abu malik haka naga wannan sasabi sun kama ganin duka hana hatta wancan nasir sabiq sun kama ganin malamai sun yi magana kuma haka ne ra'ayin wannan sahabban shi yasa kamar kwarai sai bin hazama suke kasan shi mutum na da mai zai yana zama raddi masu cewa yayin iddan ma shi ya yi magana da masu zahi masu cewa yayin iddan ga mazanaciya kenan kan wannan magana kenan macen take zan ta tuba me za ta yi za ta tuba ga Allah in ta yi jini bayan tuba ta yi armi arman ta yi sai masala mai zirhi da yawa ya ka armi da ciki nan ne masala a samun shi a gaba shi a gaba a takaice dai shi ma dai akan wata fiƙin babu idda kai na in gaci abin yana illa saduwar shi aka aka naka saduwar shi aka naka ita tunda ba idda a fikin abu babu idda tunda ko babu idda idda take bata ingancin anime ita gurin bata idda kenan anime kenan ingancin shi ya tabbata illa magana saduwa da ta ka haramta maka sai ta kai ta yi jini an ga ko ta ayi abin da ke cikin ta sai mun je ga wasa mun ga magana insha Allah ya can mun zo magana insha Allah yanzu dai ga da ake ma istibra'i kenan da mace baiwa kan mallaka to har waccan ma'ana waccan macen da take zana ta tuba ta istibra'i ne duk nan bai kama magana ba sai alhadana magana ta reno wa zai reni yaro ta'arifuwa ta'arifin mai hadana yace hiya hifzu tifl amma yaduru wal qiyam bi masalihi hadana shine kiyaye yaro daga dukkan abin da zai cutar da shi a kina ba yaro kariya wani ƙiyamu bi misali a kula da abin da zai zama salaha ga yaro shi asalin hadana kenan akan haka wa iza farqa ar-rajulu zawjata wa lahu minha walad fa hiya haqqu bihi ila sab'i sinin ma lam tatazawwaj idan mutun ya rabu da mace iya da ɗa tare da ita fahiyya a haƙo bihi wannan mata ta yi uban haƙƙin wannan yaro kuma har tsawon har zuwa shekara bakwai ila saba'i sinin ka gwada ƙarfin hali ka gwada ƙarfi kai kaza ne a haƙƙi ne aka bata don aka samu matsala ga wasu maza zai kwarai ya tsaya ya ja a ta bala'i ya ƙarfi ko hanyoyi da yawa dai ce amshi yaro ba kama yaron gurnu ba gaskiya ɗan ma za ka ce gidan ba tarbiya a yaro ishe ma ya shuka shi ta zama tarbiya an baka dama yayi bakwai in ya zo da dama ko ga ya kwanza kama ka a gidan ba su aqida kaza kaza ne duk ba hujja bace ba yaro ne in ya isa aqida ya kado shi yanzu ne iya karamin wannan gaskiya ba wanda ba na gurnu kama yaro wanda ne san wane ne matsayin zaman yaro ba hannun washe ba ya san da haka nan da kuma su ɗauka abin kwarai da ƙari su ta da hankali ko da ko da galla zama matar ko ce ya amsho ya amsho wannan yaron to wallahi zalunci ne gaskiya kuma akwai zalunci ta ga yaron akwai cutarwa ga yaron ko da kishi bayan wushi yace idan ka da bada matar ka kana da da matar wannan take da haƙƙi wannan yaron har ya zuwa shekara bakwai amma ce matuƙa ba ta yi ba armi tun ta armi ma akwai masala bangaren uwa ba kai ba kai tsaye ba bangaren halatta ka wata duka nan abai ke zuwa haihuwan lokacin fa'iza balaga saba asini idan yaro ya kai shekara bakwai in har shekara kenan hankalin shigo hujjira bin aboyi sai a bashi zaɓi tsakanin uwar da uban shi ma dinka man da mana ka ka same wani a kallo shi a rikta shi a same damuwa ya ka ce to ya zaɓa yanzu a bashi zaɓi tsakanin uwaye nan kaka ce to kenan in ba kaza kaza ne a nan akwai mas'alar magana da muka hargo magana aqida ko gidan ba tarbiyya gidan yan duniya misali to ai a nan inda ake magana ba yaro zabi inda ba matsala inda aka tabbatar da matsala rajiha a kili karara yaron zai lalace misali akwai lalaci a gidan a nan ba ana magana ba a nan akwai illa hiliya bayani duk da haka annabi ta ranar yayi wa wani yaro yaro wasu zo da uwa da uban ana wani rigima to uban ina ga ba ma musulmi wanda ba iya da matsala din sai aka ce yaro zaɓo zaɓo ɗaya sai ne yi na ga alaman uwa ce wa annabi alaihi ta alaman alam hadi alam hadi la da shaidda shi ya komo ya bonta ya wadan kenan can babu da matsala ce ta can akwai matsala can a zahiri yaron ya zo ta wajen da yake babu kida annabi mai addu'a Allah sa yaron ta tsaye ya kwana ya dawo kenan inda ya zamanto akwai matsala raji a hili karara yaron zai tozarta din dama an ce neman gyara yaron ne abinda zai zama masana gare shi shi ake so shi za ka baka dama a wannan lokaci in shi misali alkali ne jagorori ne an san wannan da wannan da a hannun uwar wannan zillaci kaga cewa ai za a zo inda alkali ne masu shari'a iya abun da dan duniya iya abun da dan duniya aka ba shi ɗan zilar da shi ya kai shekara bakwai amma aka ba shi ɗan zilar da yaran wata ta yi shaƙi ta yi zama har takari a nan ma ba ba uban ba a caya zaɓi kullum a shari'a ta ce a ba uwa shi ba ba uban a nan dan akwai halin mutane aka samu uwa ɗan duniya zan uban ɗan duniya mutane ne can da haka ne yanzu ma haka ne kuma akan samu kullum na kwarewa kwarewa ba kenan akan haka kenan za a diba masalahar yaro gana kenan sai da masala yaro inda ya masala amma ana duka sai bayan shekara bakwai magana kenan yaro kenan ya shiga hankalin shi ya yi wayo a shi ne kenan lokacin zaka ce magana akida ko sauransu amma shekara biyu yaro ɗan shekara uku shekara hudu gaskiya zalunci ne an shi a nan shi kai haƙuri ka daure ka bar musu har Allah sa da kai halin da zai shiga hankalin shi ma me ya samu shi samu shi sai wannan sai ke je ke cewa fa'iza balaga saba a sinin huyar bai na abuwai in ya kai shekara bakwai sai a bashi zaɓi tsakanin uwayen guda biyu fa'ayi makhtara ta haɓa biyu duk wanda ya zaɓa ya da shi a kan haka ya kama ka ruwayoyi ne da bahir bace haka ga dalilin shi ya kai ruwaya da abu dawud ya rubuto da disin hasan dai ya ce an amur bin shu'aib an abi an jaddi anna mar'atan qalat ya rasulallah وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي وتمتشي تزو تشي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا ونن داناوا kana bada ne lahu a ciki na ne mana ma'ajin shi mana da ciki na na ahe shi a ciki na ya zama na nan ne mana gamata gidan shi masaukin shi wurin abin shi aljihun shi wasa da yi lahu suka kuma nono na ne mashayar ke nono na ya sha wa hijiri lahu hiwa kuma kenan cinyata kamar cinyata nan ne wurin kiyaye shi kenan na ayi kayana na ba shi nono kuma ni nake kare kayana amma a wannan hali wa inna abahu tallaqani baban shi ya sake ni bayan saki wa arada an yantazi'ahu minni sai yake so ya amshe dan daga hannuna kenan shine karanta ne manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam sai ce anti haqqu bihi ma lam tanki ke kika yi haƙƙi akan wannan da matuƙa biki ba arbi dole ka dangana ka bar mata nan shine wannan gafikin zai kama ka ya ce kuma wa ana bi horera nan zai kama ka na yaro mai wayo ne ba can an karni ba shi ma na ruwaya da abu dawud haka na sa'i haka tun mutum ka ruwaya hadisin sai hadisi ne wa ana bi horera qal anna mar'atan جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمي فانطلقت بي ita kunna ita makara ta kawo ta ce ya manzan Allah sallallahu inda zauji mijina yuridu an haɗa bibini mijina iya so ya ɗauke min ɗana waƙar saƙani min biyar abin ina ba wannan yaro naka ya kai haye je ka mata ruwa ya iya shayar da ni daga jije abin ina ba kuma kwanar yaron iya muka iya muka iya amfani na kina ga wannan yaro mai wayo kenan saɓani wancan yaro ɗan ƙarfi ko shi wannan yaro ne mai wayo har ya kai ya mata ɗan aiki tun da kishi mai wayo ne sai mun zana ce mishi hada abuka hada ga sai gabanka ga babanka ga babanka ga babanka fa khudh bi yadi idan shita ka kama hannun wanda kake so a ciki amma ka zabe ka zaba kurin da kenan inda zai shi da inda su ake nara shikenan fa aka bi ummi ya kama nan washi fun talaka tafi ta kama ta da kayan da kurin ubaya kura kenan a wannan inda maslaha babu kai ba ka iya ba ga wani matsala bangare kaza kai alƙali ko kai shugaba sai ka ba yaro zabi ina zai jin daɗi amma inda ya bayyana masala a hili karara dole a yi aiki da inda yaro ya samu abin zai kawo cutarwa ga misali yanzu a zuwa ta baiwa Allah irin tambaye ce take mun tana gaya matsala yaro ne kenan karami ne yaron ta matsalar ita take da matsala a gidan nasu irin wannan kamar a sako maka diyarka da ɗa da kuma masu tsanan yaran gaba ɗaya ubanta bai san yaran kwata-kwata bai san wannan ɗanata kuma ita kai a gidan gaba ɗaya ta ake galla za mu yaran ɗanata ba ta iya kuma magana tun na ta ce a gidan ba wata bace abin bibi ne a gidan ba wata bace ba kenan wancan suke kaza ma kuma ba ta iya magana kasa matsala ta kan zo wani a hili wani ubin ya kan shi ta ce ubin ya zo ya sa ɗan shi kan wani halin ya bashi ɗin shi tun da akwai matsala yaron zai cutu tun da bai galihu a wurin mai ta mata tana matsala ta kanta akwai damuwa a wajenta ana ganin zama yaron kuma ta yi magana idan gata masa sa matsala daga duk da yaro na karami kaga dole uban a bashi kan shi ta kan shi don ya kare ba yaro wani zalunci sai kullum an yi masana kin abu sai yanzu kitabun kitabun nafaqat kitab wanda za mu ji bayanai abinda ke da alaƙa kurin da cesuwa duka nau'in cesuwa da zama cikin tarami ne ya ce tafaddalallahu ala ibadihi farazaqahum min malihi wa amarahum bil infaq minhu wa wa'adahum an yukhlifa alayhim fid dunya wa an yuthibahum fil akhirah wannan yace Allah mai girma yawa bayan shi fadala farazaka mai mali ya arzuta su daga dukiyar shi ce ba su mai mali da zai ata kuma ko duke duka tsala ce ba mu Allah ya arzuta bayi da dukiyar shi ce sa a hannunku a lokaci guda wa amaran bilin faƙi minu hewa bayi umarnin ciyar da wannan dukiya da ya ba ku bayan tashi ce ya ba ku ajiya kuma yace ku bada kuma kun bada wa wa'adahum an yukhlifa alayhim fi dunya ya muku alƙawarin kake yi tsoron badawa zai zai maye ma gurbin a duniyar zai ga labarin cewa ko ta rana akwai mala'ika da yake sarka duniya iya addu'a allam anfiq magata magata akhlif lil munfiq magata atim atim munfiq khalafan ya Allah ka ba mai badawa mai mana ka mai mai gurbin eh Allah ka ba duk mai badawa Allah ka mai mai gurbin Allah kuma yana da duk mai bada ka mai mai gurbin shi kuma shi kuma wanda yake rikewa a bata abin abin kasa albarka kenan kenan wannan alƙawarin Allah ne inda ka bada shi zai mai gurbin a nan duniya ka samu mai gurbin ko albarka zan ce dukiyarka kuma haka wa an yusibahum fil akhirah kuma lahira ya saka ma da lada Allah kenan eh Allah mai rahama kenan kai shi tashi ce baka ka bada ya baka lada kuma ya mai maka gurbin ba kai asara ba kuma gobe kiyama ya baka lada abin da ka bada yace faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بين فيه ولا خلة ولا شفاعة تتي Allah mai girma da buwa iya ce ya kuma su imani ku ciye an fiku min ma zaka nakum ku ciye daga abin da muka arzuta ku kaya haka min qabl an yata yawmun la bi fi lakun la shafa kayan wani wuni da zai zo wanda a can ba a saidawa ba a saye kun babu wata soyayya za ta yi don wannan naka ne ya baka ba mai cetonka daga azabar Allah Allah kama ka ya shi Allah ya ba dama a ceton ya ce wa ƙara ta'ala wata aya ya cewa kulli ibadiyar lazina amanu yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabl an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khalal dan da magana ce dai nan Allah ya ku ya bayina kai wadi ya bayina wanda suka yi imani wuli ba da lazin aminu ka gaya bayina masu imani yuqimu salata tsaye da sallah ya ta wayin fuku min mara zaka nahum umarnin tsaye da sallah bayan tsaye da sallah ta ce su ciyas daga cikin kata min magullin lance cewa ya ce min malamin kiran wani abu ba ce gaba da gaba da gaba ɗaya ba kana ka zama to dan maula dan nema amma annabi ya kashe haka nan kaka da gaba daya ka zo kana kana maula kama ka zama to a ba da bashin koran baki ka dan na ce hannu kaka da gaba daya ka ba da wani abu daga cikin abin da Allah ya arzuta ku ku ci sirran wa'alaniya ku ba da a ɓoye ku ba da a bayyane ka ci ne a bayyane a ce na yariya a ruwan ka kai da mai kun zuciyarka da yawan akwai inda sadaka take amfani a bayyane dewa duk da aka ce a daidaita sadaka ɓoye ta yi ta zahiri misali jika daya ta bayyane da jika daya ta taɓoye jika ta taɓoye ta yi amma kan iya samun jika ta bayyana ta yi daya taɓoye a wani hali wani hali ne misali inda zai zama tutar su kai wani ya koyi da kai da ya kama da abar ɗaya wuce ɗaya zo da ne muke ɗaya ɗaya jika jika da kai yanzu na ba ya koyi da ba jika goma an ba jika ɗari yanzu na hika tun da limki limki da duwanda ya bada saboda ni ya kama shi haka manzana manzana da kira ba a taimaka wannan wannan mutanen mutar ba ai ai annabi ya kira ya wazi ya wazi a taimaka ba wani ba gano ba ba kaka ba ana cikin jin wazi ana cikin jin wazi ya wani tashi sai ta gida ya ce dauko dan kashi a cikin hannu haka ya kawo aji da ya gani haka a kenan abun ana bukata ake zaka ta da aka ga yayi wannan ya tashi je kawo daro ba haka aka kawo kawo kaya bayan da yayi na gani ana manzana sai ya cewa anan ya kawo kalmar ta masa sunnata hasana ko wanda sunnata sunna kyakkyawa a nan kaga wannan adam ta duk wanda sunnata sunna kyakkyawa iya da ladanta da ladan duk wanda ya koyi da shi bayan shi kun ba a rage ladan kowa na shi na musamman a bashi kaga nan ai shi ɗaya ne amma duk wasu kanin gaba ɗaya iya da kamashin su nan su kaga shi annabi ya magana akan sunnatan hasana sunna kyakkyawa amma lalace dan bid'a lalace dan bid'a wai shi yanzu annabi ya ce sunna kyakkyawa goma shi a zai sami wuri wace wa bida hasana ina ga mu aiwa ina muka mutane juya magana annabi kuta Allah ina alaka sunna kyakkyawa masalan sunnatan hasana kai ka bida hasana an ba lalaci ba da bata mina alaka zaman da kai da lamba bata ba me mara fatu shi ce man sanna sunnatan hasana wallahi sunnanta sunna kyakkyawa alhu aidarwa ajaban albiya ko iya da ladanta to kai ka kawo wannan shi samu wanda ya bida a kyakkyawa haba dan uwa Allah shaida mu to anan da annabi ya wani magana kaga anan ayaki ne amma anan kaga ladan shi zai limku kenan akwai inda sadaka yinta a bayyane zai kawo ladan mai yawa dan ayi koyi zama to darasi ga yan baya ga wani ya koyi da kai kullum dai zuciya abin a zuciya yake kai kawai kai da Allah kwas in ta kama yanzu za ko za ka wanda zan misali neman neman agaji in na ce misali a boye iya wata mai tashi ma misali ya neman ya yan bari dan ka an ci a boye talada to ga yin iya in gashi a boye ya tashi yanzu ake bukata ya abin zirga gawa kenan haka kullum dai a yi kokarin ake da zuciya kurum a yi dan Allah in kuma zaɓi nan akwai damar boyen a boyen ta yi lada wannan haka ne kenan Allah ya ce gaya masu imani wale ba da lazina amunu ka gaya ma waɗanda suka bayyana masu imani yuki musalata su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciye su daga abin da muka arzuta su sirran wa alaniyatan su yi a boye su yi a hili su yi hakan min qabl an ya'ti yawmun la bayun fi wala wala khilal kayi wani wuni da zai zo babu ciniki babu soyayya ta amani ga wani muka muka yi ba can duniya sautin ibrahim kai azal latin daya wa qala ta wata aya Allah ya cewa wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka bada na wani abu Allah ce fa huwa yukhlifu Allah zai mai gurbin na kauna Allah ne duk abin da ka bada na alkhairi Allah zai mai ma gurbin ta a duniya kuma Allah shine ya mai arzikawa سبعة آية 39 وتآية الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يجون تجارة لن تبون ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور yace innal ladina yatuluna kitaballah lalle wa'inda suke karanta littafin Allah bayan karantawa wa aqamu salata kuma suna tsaye da sallah tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma sun suka ciyas daga cikin wani abu da muka arzuta su sun yi haka sirran wa alaniyatan kulban gazi sun yi a boye inda ta kama kuma sun yi a bayyane inda ya kama yarjun yarjun tijatan tabur suna fatar kasuwancin da bai ta zagaro mana bai tsawa kasuwancin Allah ba a asara ba a tsawa bai kai ba a asara kanshi kenan suna haka dan neman ladan Allah shi kasuwancin da lantabur tijatar lantabur kasuwar da ba ta tazagaro mana ba ta tsawa ba a tsara kanta san fursan ne kuna ko riba ya ce ne ya fi majurum allah su yi haka don allah ya cika musu ladadakinsu yin hakan allah zai cika musu ladadakinsu kun wa zidahum min fadali zai kara musu daga cikin fadalai kin zai musu limki saman limki domin innahu ghafurun shakur domin allah mai gafara ne kun mai godiya ne ya san an yi don shi ya sani iya sakawa ya ce wa ja'ala subhanahu wa ta'ala al-infaq min sifatil muttaqin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cesuwa tana daga cikin halin bayan Allah mai tsoron Allah ci da dukiya siffa ce ta mai tsoron Allah faqal Allah yake cewa alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ميجي تا غبا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون ثم دي الله yace wannan littafin bayan wannan karbofi Allah sama nan su yace zalika alkitab la raba fi wannan littafin na alqur'ani babu kokonto cewa daga Allah yake littafin na gaskiya kuma hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah suwar matsoron Allah gaza kamar ce matsoron Allah ko to za a gaya masu suwar matsoron Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaib wanda suka yi imani da abin da yake gaibu ba su ga Allah ba ba su ga ba wuta ba su ga ba aljanna to amma amma kuma sun yarda da abin da yake gaibu ne ba sai sun gani ba ba sai na tsabanin raina da abin da baka gani baka shi baka taba ba sha sun yarda da gaibu sun yi imani bil ghaib kuma wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah bayan haka wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga cikin abin da muka arzuta su kaga kenan dai ba marauta bane kenan kaga an jero halaye na masu iman masu tsoron Allah a ciki akwai akwai ciyarsu dukiya shine hujjar Qur'ana قال ابن عباس ابن قال ابن عباس yake cewa bilal ibn abbas yake cewa zakatu amwalihim nan ya sai fasara muka wannan aya ta cewa umarni masu ƙanamin fiƙuna suna ce da abin alasta su ke wani ke suna ba da zakar dukiyoyinsu walakin duk da ya wannan magana cewa tana magana a kan zakka ya ce lafazin nafaƙat a am lafazin yin fiƙun infaq lafazin mai faɗi ya kumshi abu da yawa ba zakka kaɗai ba fa ya shimalu zakata wa ghairaha min an-nafaqat al-wajiba ya kumshi da zakka da wani zakka daga dai ciyarwa wata ke wajibi duk suna ciki da abin da yake ciyarwa ta wajibi tana ciki ba ya zakka kaɗai ba to wani zalin kalibin jarir haka ibn jarir a taba da ke cewa wa aula ta'awilat bil aya wa ahaqquha bi sifati al-qawm أن يكونوا كان أن يكونوا كانوا للجميع لازم لهم في أموالهم مؤدين زك مؤدين مؤدين yace dan malamai sai maganganu kan tafsirin wannan aya mai marzaka na mifkuna ya kata ibn abbas ya ce zakar dukiya ibn jarir ma da muke shi an ce shugaban malaman tafsiri masu tafsiri yace wa aula ta'wilat a cikin waɗannan fasarori zamu ce wadda ta yi kusa da wannan aya wa a haƙuwa wadda ta cancanta da ayar bisa fitar ƙawon da siffar waɗannan mutanen da aka ji na tsoron Allah da aka gero an ya kunu kanu da jami'in lazim lahum fi amalin mu'addin wanda za su zamanto dukkan abin da yake lazim suna a cikin da abin da zan wajibi a dukiya suna badawa kuma su ne duk masu bada wani haƙƙi na wajibi a dukiyarsu su ake da wannan mutaƙina kenan ba a ware da kaɗai ba duk wani haƙƙi na wajibi a kansu suna badawa kin su baka yan tayi kumsal duk wanda mai bada bada haƙƙin dukiya gaba daya ba ware ba bangaren zakka kadai misali to wani tawon tafsirin cewa dukkan bada haƙƙin wajibi shi ne take ne ya yi zama da a ware zakka kadai haka yake faɗi kan abu yace zakatan shi wani haƙƙi na dukiya da ke wajibi zakka ce zakatan kana zakka ce ta kasance zalika au nafaqatan malazimatu malazimatu nafaqatu shin zakka ce ko ko ciyarwa da wanda ce da shi zanzu ɗanka mata kawayenka in ma zaka ko ciyarsa da abin duk wanda yake wajibi ka ciyar da su duk ya ciki min ahalin wa iyal wa ghairihim na matanka ne ɗiyanka ne da wani su ne duk wanda yake wajibi ka ciyar da su suna cikin wannan kai wanda suke ce da dukiyarsu to ciyarsa duk wanda suke wajibi bayan zaka duk haƙƙin da ke wajibi kanka na ce da wanda haƙƙin suke wuyanka irin matan fatanka ce ɗiyanka ne uwayenka ne ne din da ya ce wanda ya ce wa gari da ma wani wanda wanda bai jero ba kin dai magana a takaice ai tana magana kurin ciyar da dukiya ta wajibi ya ce kin da ya kawo kinan wannan fakatu mana nafakatu min ahalin wa iyalin wa gairihim kina iyalan matanka da iyalanka da waninsu ya ce mimman tajibu alai nafakatuhu duk dai wanda yake wajibi ka ciyar da shi bil qarabati wal milk wa kadhalika a wannan ce sawa dangantaka ce saboda saboda kusancin shi da kai ko kuwa mallaka ce kai misali bawa ne da dai wani wannan duk dai haƙƙi na wajibi suna badawa li annahu amma wasafahum wa madahum bi dhalika mun Allah ya hada siffa su kurin kuma ya yabe su da wannan aiki yace da haka wa kullun min al infaq wazzakati mamduhun bi muhammadun alai yace domin dukkan wata ciyaswa da zakan duka abin yabo ne da yin wannan aiki za a yabe ka da yin wannan aiki kuma muhammadun alai kuma maka ce abin abin za a yabe ka akan wannan aikin da kai shi abin kware ne kuma za a yabe ka kai da kai shi da kai da kai aikin wannan za ma yabo akan shi qala ibn kathir abin kasir ɗan wallah ke cewa kasiran ma ya ƙarunan lawu ta'ala bayan salata wal infaq fil min al amwal ibn kasir malamin tafsiri ke cewa wuri da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ke hada tsakanin sallah da ciyar da dukiya wuri da yawa yace fa inna salata haqqullah wa ibadatu ita sallah haƙƙin Allah ne kuma ibadar amana bautar Allah ne kun kai وهي مشتملة على على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه يتسلى تقمشي توحيد الله كديت الله والثناء عليه da yaban Allah wa tamjidihi da girmama Allah wal ibtihal ilai da kaskantar da kai zuwa ga Allah wa du'aihi da roƙon shi wa tawakkul alai da dogara da shi to adda ta ƙunshi wa'annan ababe tauhidi ta Allah wa sana'a alai da yaban Allah wa tamjidihi da girmama shi wal ibtihal ilai ibtihal yin adocin kaskantar da kai kaskantar da kai zuwa ga Allah wa du'a'i da roƙon Allah wa tawakkul alai da dogara ga Allah dinin sallah ta kunta gaba daya ta kunshi wani abin gaba ɗaya sallah wal infaq don a cikin sallah akwai abu duk akwai abu a sallah akwai addu'a akwai duk abu dai kalmar iyaka da wajen kan sa'in zaka akwai kalmar duk abu da abu duk abu da ya shero akwai a cikin sallah balo cikin fatiha yace wannan bangaren sallah kenan bangaren ce kenan sallah ita haƙƙin Allah ce ta kumshi wani abin da aka jero ta kumshi tauhidi da yaban Allah da girman Allah da kasar ta kai ga Allah da roƙon Allah da dogara ga Allah shi kuma ce wal infaq shi kuma ciyaswa huwa min min al ihsan ilal makhluqin ita kuma cewa wata kyautatawa ce zuwa ga bayi mana wanda aka halitta shi wannan haƙƙin Allah ne shi kuma ita kuma cewa wani abu ne kyautatawa ce zuwa ga bayi na Allah halittan Allah kenan bin naf'in muta'addi ilayhim da wani amfani da yake tashi game a wannan zuwa ga bayin Allah wa aulan nas bidhalik alqaraba wal ahlun wal mamalik wanda suka yi kusa da samun dukiyarka ko amfani da dukiyarka wanda suka yi kusa alkaraba dangi na kusa na jini wal ahlun da iyalanka misali matanka wal mamalik da bayi su ne mahi kusa mahi girman haƙƙi a kanka sun mal ahbab tukan sauran masoya fa kullun minan nafaqatil wajiba da dai dukkan wata cesawa ta wajibi wa zakatul mafaruda da zakka kenan dukkan ciyarwa ta wajibi da zakka wadda take ta farilla dakhilun fi qawlihi ta'ala wa mimma razaqnahum yunfiqun tabaka kenan dukkan suna kalkashin cewa Allah da yasa zero masu tsoron Allah daga cikin aikin su suna ciyarwa da wani abu da muka arzuta su kenan sai muka bayyana kuma a takaice dukkan ciyarwa ta wajibi suna ciki Allah ya masa wannan aikin to yanzu tunda ya jero maka wanda suke wajibi kanka sai fara maka da nafaqatul rajul ala mar'ati tiyas wan namiji ga matar shi wajibi ka ciyar da matarka na yake ce to me yasa baka uwaye ba haka da wannan annabi tambaya ina da dinare guda zan ba kanka bayan kanka yace matarka ba ga ya ga mun ba ka uwaye ba su waye wurin su daban ko san da su na san ba hakan Allah ya baki hakkin waye kuma za a waye ga lokaci waye sai matar ta yi haƙƙi girman haƙƙi a kansa an zamani ya kai yi uwaye kai da uban mashi maka armi kai kanka shi maka armi haƙƙi ce ta gidan naka amma ka mace ita imi ta mana kaza gabata amma uban yana haƙƙi yana wadata babu an zake maka tun da iya halin iya dalibai da ya da kuɗi sani na uwaye bai zama wajibi irin na na mata na mata duk mata daman ta mallaka annaka za ta ci amma ma'aihi in ya da ya dako da ya ce isa ne da da uba wani mai da da ka bashi me zai da kudin kama kenan da haka kenan sai za ka kawo maganar bace ita ce mai rauni kuma a karkashin ka ba dan hakin waye bai da muhimmanci bane ba yace he ka maganar mace ka ciye ka namiji ya ciye da matar shi nafaqatu rajul ala marati ya kawo aya ta ƙur'ani ce ƙala Allah ta'ala wani da tattalin a wadata wannan kamalin Allah ya kai mai kai kama gana uwaye mata yurdina wala da haulina kamalin za su shayar da ɗiyansu shekara biyu cikakku ce liman a da'ayin tumur rada'a ga wanda yake ni cika reno nan Allah ya magana da uwaye mata walidatu mana uwaye mata yurdi'in auladahun sai rene diyansu kenan da suke ba nono haule na kamilin wata shekara biyu cikakku nan doka wasu suka nuna wannan aya wai hakarci aya ta ta raba na barke iyali sauransu nan asali magana ce ta akwai ana samun matsala tsakanin mace wajen magana yayi sai Allah anan sai yanke iyakar renon yaro shekara biyu zai misali kuma da mace ita take da haƙƙinta ya kudin nonanta alƙali bai mata wani bai mata he ita take da haƙƙi in zaga dama ce kamar jaka ɗari a wata ka san mai hali ne za ka iya bata wani bai kamata kudinta to amma haƙƙinta yanke kudin nonanta bakin reno shekara biyu ne ban shekara biyu ko wani adiba wani ko yanke a ce wani yaran biyu ce a cika za a wata tunan da Allah yake magana mata masu iya sireni yaran su shekara biyu cikakku ya ce liman ada antum rada wannan shekara biyu wanda ke so ya cika iyakar reno ne kina aka sa maka samu shawara na iya ragewa shekara daya ɗaya da wata kaza ɗaya da rabi wannan shine iyakar kwanakin reno ya ce wa alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi uban dan wanda aka ayyuma yaro kenan uban yaro shi aka dora mishi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi aka dora ma ciyar da su da tuhatar da su da kyakkyawa kenan anan magana ce ta a halin rabuwa don ba a haramta misal ta dama ta ba yaro nunu ko wace shekara ba ta lahi da shekara biyu ta dama ta ba shi nunu shekara biyu ko biyu da wata da rabi ma ba mace ta lahi ko ya sha haram ba fa lahi nan da kaga ce Allah ya ce ai ba kira nunu shekara biyu yaro in wuce shekara biyu bai shan nunu ba haka bane ba wannan ta zo asalin magana hukunci tsakanin mace da miji balle a halin rabuwa in za a hukunci to ga bakin iyakar reno shekara biyu ne daga nan an tsaya batar haƙƙin yanke kuɗi ko kaza kaza ana iya diba a ce kaza kamata a bata kaza kamata a bata amma bakin shekara biyu ne za a iya hukuncin reno rada'a in wuce shekara biyu to nan baki dama ki dora ma uban yaro abin da kare shi da da ra'ayinki an iya zama a ga wannan yara a wani ne zai ci a nan kenan shi aka tare abin da ake nan gina kali ko juju inda ake da haƙƙi yanke mace kuɗi yaron da ya huce yayi ya kai yayi shi ya zaje ce wannan aka mata a wata a bata jika biyar ko jika goma ko ishirin amma in nono ne za a bashi uwa za a ba haƙƙin yanke kudinta ta shi wani halin halin tsawon shekara biyu in shekara biyu ta cika ita ma wannan haƙƙin an ɗauke mata bakin iyakar rata shi nan aka yanke iyakar magana hukumcin rata a shekara biyu to duk da nan magana ce ta ta mun zo can cikin tafsir ta an gama shakku an huce magana kai na kuma a takaice wani aya tana maganar shayar da yaro iyaka wanda ke ne cika reno shekara biyu a wancan halin ne da anan baka ce da an ƙaran ba yaro nono ba shekara biyu a yi lahi amma bangare ne na wancan hukunci inda ya zo a cikin hukunci kuma nan ya kawo aya kun zai tabbatar ma cewa wala maulud lahu shi da kuma magana kan wala maulud lahu an dora ma wanda aka ma aiwal rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya ciyar da su ya tuwatar da su da kyakkyawa magana kenan ina ga ne kamata mu tsaya insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته